نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه وامينه على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم علموا يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى من عليكم من عليكم بهذا الدين الحنيف وبهذه الشريعة السمحة فاشكروه يا عباد الله على هذه النعمة تعالفوا يا عباد الله وحبوا لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم فالمحبة من الإسلام يا عباد الله وحذروا كيد الكفار وانتبهوا لخططهم الخطيرة فمما يحصل في هذا الأسبوع ما صدره رئيس الأمريكا من إبعاد المسلمين من مسجد الأقصى فمسجد الأقصى يا عباد الله في فلسطين قال رب العزة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فلسطين يا عباد الله هو موطن الأنبياء وهؤلاء الكفار يريدون أن يستقلوا أن يستقلوا فلسطين وهم رئيس الأمريكي بتهجير وترحيل فلسطين من أرضهم الأصلية وهم ليسوا بوافدين بل أنهم مواطنون الخلص اكرهوا هذا القرار يا عباد الله ولو بقلوبكم كما قال عليه الصلاة والسلام من رعى منكم منكرا فليغيره بيده إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أو بقلبه ودعوا لإخوانكم فلسطينيين فالمسلم أخ للمسلم بعض بغض النظر عن منطقة التي يعيش فيها بغض النظر عن منطقة الجغرافية التي يعيش فيها قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين كمثل جسد واحد اشتكى بعضه تداعى كله بالسهر والوجع وفلسطين يا عباد الله هو الذي يعنى في قوله تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال الضحك رحمه الله في هي إليا وبيت المقدس وقال الكلبي رحمة الله عليه هي دمشق وفلسطين وبعد الأردن والفلسطين يا عباد الله فيه مسجد الأقصى والذي ثاني مساجد على وجه الأرض كما جاء في الحديث عن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضئ أولا فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال مسجد الأقصى قال قلت كم بينهما قال أربعون عاما عباد الله فبعد إطلاق النار فبعد إطلاق النار في قطاع غزة في فلسطين فجاء ترم بهذا القرار الشنيع والذي يشت والذي ربما يشتعل نار الحرب وها هو يقول إنه سيقوم بتهجير أهالي غزة وإذا وإضافتهم إلى أرضي الأردن ومصر فرفض فخامة الرئيس السيسي وعبد الله الثاني وكذلك رفضت المملكة العربية السعودية مباشرة لما صدر هذا هذا القرار هذا القرار العفيف هذا القرار العفين عباد الله إن من أحوال الكفار أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين مغادرة الأحد فعن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعد ستا بعد أعد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتحوا بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم ثم استفاد في المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيذل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخله ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنا عشر ألفا فهذا شأنهم يا عباد الله فهذا شأن الكفار المغادرة والخيانة أيها المسلمون يا عباد الله إن الكفار أعداؤكم وهم يكرهونكم ومهما بسطوا لكم ففي دواخلهم الضغينة ومهما أعطوا لكم الهدايا أو قدموا لكم المساهمة أو المساعدات أو دعموكم فلهم الحدث لذلك الشغل كما نبهكم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه فقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فخالقنا يا عباد الله وخالقهم أخبرنا بحالهم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومما قاله صحفيون أن الأرض تتلقى مساعدات مالية من أمريكا مبلغ هائل والذي بلغ أعده مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي سنويا وكذلك تتلقى مصر ما يبلغ عدده مليار وثلاثمائة مليون دولار عباد الله هذا دينكم هذه شريعتكم تمسكوا بها فالله تبارك وتعالى هو الذي من عليكم بهذا الدين الحنيف وبها وبهذه الشريعة الغراء فالله هو خالقكم وهو رازقكم وهو رازقكم يا عباد الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ألا صلوا وسلموا عباد الله على نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين ya ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya yabo da godiya sun tabbata gare shi shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗora shi a hanya madaidaiciya a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku yan uwa ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin shi Allah ba abin da yake ɓoyuwa gare shi baya da haka ku sani ya ku bayan Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala yayi kyauta a kanku yayi baiwa a kanku da wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala ya muku kyautar wannan addini wanda yake miƙaƙƙe addini na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wannan shari'a wacce take mai sauƙi kyakkyawar shari'a lalle ya zama dole mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima ya ku ƴan uwa ku haɗa kawo nan ku ya ku bayin Allah ku so juna domin wato yana daga cikin musulunci shine soyayyar juna da kuma kaunar juna ya ku bayin Allah ku so yan uwanku abinda kuke so wa kanku ku kuma kiyayi wato makircin kafirai ku lura da kuma shirye-shiryen da ainihin maƙiyanku abokan gabanku suke muku wato kafirai yana daga cikin abin da yake faruwa a cikin wannan sati shine wato bayani da ya fito daga ainihin shugaban kasar amurka na ainihin wato nisantar da musulmai daga ainihin masallacin akasa shi masallacin akasa kuwa yana ainihin kasar filistin ne shi kuma shugaban kasar amurka ranar litinin yake cewa dole ne a fitar da mutanen gaza ainihin wato a fidda su daga wannan kasa wannan masallaci na akasa wanda yake wato ainihin kasar Filistin shine Allahu tabaraka wa ta'ala yace subhanallazi asara bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu Allahu tabaraka wa ta'ala yace shine wato ya ambaci masjid al-aqsa da cewa ya albarkatanci wato kewayen masallacin Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a ciki to wannan masallaci na ainihin wato akasa da ke can kudus shine wanda ainihin amerika take so a ɗaibe musulman da suke gurin a canza musu ƙasa filistini ya ku bayan allah ainihin guri ne na ainihin annabawan allah tabaraka wa ta'ala da yawa daga cikin annabawan allahu tabaraka wa ta'ala duka kusan kowane annabi sai da ya je filistin sai da ya je wato ainihin baitul maqdis annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wannan aya ta bayyana lokacin da za a yi isra'i da miraji da shi mala'ika ya ɗauke shi mala'ika jibril ya kai shi wato ainihin baitul maqdis daga nan yayi sallah sannan aka tabbata shi zuwa ga sama annabin Allah Sulaiman ya zamto wato garinsa ne ma Filistin masallacin Aqsa kullun nan majalisar annabin Allah Sulaiman take saboda ka guri ne na ainihin wato annabawa kenan ainihin guri ne nawa na musulmai ba wai guri ne wanda suke ba musulmai ba amma tare da haka Amerika tana so a kore wato ainihin duk wani musulmi Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa yake faɗa wato a harshen da maganar annan Musa alaihi salam cewa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa ya ku mutane na ku shiga gari wanda yake tsarkakakke gari wanda yake kyakkyawa malaman tafsiri suke cewa ardal muqaddasa kuwa da yawa daga cikin magabata daga cikin tabi'ai almajiran Abdullahi dan Abbas suke cewa ardal muqaddasa ita ce wato baitul maqdis haka nan Dhahak yake cewa ana nufin baitul maqdis ita ce ardul muqaddasa al-kalbi ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma yake cewa ardul muqaddasa shine dimashqa da kuma filistin wanda dimashqa kuma a lokacin ita ma tana daga cikin wato anishin filistin din duka da filistin ta yanzu da wani yanki na urdun da wani yanki na masar da kuma yanki mai yawa mafi yawa ma na anishin suriya duka waɗannan guraren da kuma Isra'il ɗin kanta duka waɗannan guraren su ne ainihin Filistin su ne ainihin Ardul Muqaddasa. Filistin ya ku ‘yan uwa a cikinta ne masallaci mai alfarma wato masallacin akasa yake wanda yake shi ne masallaci na biyu ga baki ɗaya da aka fara ginawa a kan ƙasa shi ne masallaci namba biyu da aka fara ginawa a kan ƙasa ga baki ɗaya kamar yadda ya zo cikin hadisi wanda aka rawaito daga abidar algifari yake cewa na ce ya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan masallaci aka fara ginawa a kan ƙasa wannan ne masallaci na farko sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce da ni ya ce masallacin alharam wato masallacin ka'aba na makka abu zar yake cewa sai na ce ya rasulallah sa'an nan sai wannan masallaci sai ce da ni sai masjidul aqsa wato masallacin da yake anashin filistin wanda amerika take so a kore musulmai daga wato wannan yanki abu zarri sai ya ce sai na ce ya ma'aikin allah menene tazarar tsakanin gina masallacin ka'aba harami zuwa kuma gina wato masallacin akasa sai ya ce da ni arba'una ama shekaru arba'in bayan gina masallacin ka'aba wanda allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh yarfa'i ibrahim al-qawaid min al-bait wa isma'il yayin da annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail suka wato ɗago ginin ka'aba tun lokacin annabi ismail alaihi salam wato annabi ibrahim da ɗansa ismail suka gina wannan ɗaki na ainihin ka'aba daga wannan bayan shekara arba'in sai aka gina wato ainihin masallacin kudus annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da abu zar wato shekaru arba'in ya ku bayin allah bayan an dakatar da ainihin kashe wato yaƙi tsakankanin Filistin da kuma Isra'ila bayan an dakatar da wannan wato wannan fitina wannan wuta a ainihin yankin Gaza a ainihin zirin Gaza sai wato gashi shugaban ƙasar Amerika kuma a wannan sati yana cewa yana ɗago wata magana wacce ita ɗin ma la'alla za ta iya samar da yaƙi yaƙin kuma wanda yake mai girman gaske domin shi wannan wato yaƙi ne wanda zai iya haɗa ƙasashe masu yawan gaske na musulmai gaba ɗaya da duk wani musulmi ma da yake faɗin ƙasar duniya dole sai ya ji cewar lalle ya kamata a yaƙi kafiran da suka matsa dangane da wannan yake cewa lalle zai ƙauratar da ainihin wato musulmai na ainihin yankin gaza na ainihin filistin su bar wannan ƙasa domin ya ainihin gina wannan ƙasa ya haɓaka ta a ƙara wa ainihin ƙasar Isra'il kenan sai a ɗauki su kuma wannan musulmai ɗin a kai su wani yanki na ainihin Masar waɗansu kuma a kai su wani yanki na ainihin ƙasar Urdun sai ya ce ainihin shugaban ƙasar wato Misra ya zo ya same shi a Amurka shi ma Abdullah Thani na ainihin Urdun shi ma je ya same shi su kuma suna jin wannan karar ɗin wato suna jin wannan doka da ya fitar suka yi watsi da wannan suka nanata cewar ba wanda isa a yi wannan domin filistin ƙasa ce ta musulmai ƙasa ce ta annabawa ba wanda ya isa ya fitar da wannan yan ƙasa haka kullum fa saboda zalunci kamar yanzu kai kana najeriya a ce to yanzu a ɗebe yan najeriya kaf yanzu wata ƙasa ta sayi ƙasar ta zama tata ku kuma bara a mai da wasu nijar wasu cadi wasu kamaru a ɗararraba haka a raba mutane haka kurin mutane da dukiyoyinsu da iyalansu da komai nasu da garuruwansu ya ce dole a fidda su su bar ainihin gidajensu tare da cewa guri ne na ainihin musulmai guri ne na gadan gadan addinin musulunci wanda wannan din zai iya ainihin farar da ainihin wutar fitinar yaƙi matuƙar da ya ce lallai sai ya ɗauke wato ainihin musulmai daga wannan guri yanda alhali a yanzu haka shi shugaba wato ra'is shugaba na nashin kasar misira abdul fattahu sisi ya ce wannan ba zai yi ba hakanan abdullah thani shi ma ya ce wannan ba zai yi ba saudiya mamlakatul arabiyyar saudiya yana fadar wannan doka kuwa ta ce ba wanda isa yi wannan kwata-kwata a duniya ba wanda isa yi wannan sai ainihin dan gidan shugaban sarkin saudiya din wato walil ahad muhammad sai ya fito yake cewa lalle ga sako zuwa ga kasar Amurka lalle fa su sani cewa mamlakatar Arabiyyar Saudiya ta yi yaƙe-yaƙe tun lokacin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaƙi na ƙarshe da muka yi yace shine yaƙin Tabuk Tabuka muka yi shine last yaƙin da muka yi na Tabuka tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye daga nan ba za ka taba jin cewa aina wani yaƙi da ƙasar Saudiya ba zai ce amma lalle wannan abun matakar Amerika ta ce lalle sai ta yi to ko shaka babu za a yi yaƙi da ainihin ƙasar saudiya lalle za ta shiga ciki a ainihin buga yaƙi ya ku ‘yan uwa lalle wajibi ne akan duk wani musulmi ya ji wannan abin wato ya ɓata masa rai dukkanin ƙasashen larabawa mafi yawancinsu sun yi ainihin watsi da sun yi kuma allah wadai da ainihin wato wannan karar da ya fito daga ainihin wannan shugaba na ainihin amerika ya ku bayin allah wannan yana daga cikin halayya ta ainihin kafirai waɗannan kuma su ne maƙiya Allah su ne maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne maƙiya musulmai halayensu kuwa daga ciki akwai ainihin wato karya alkawari kaga an yi alkawarin cewar me an dakatar da yaƙi mutanen Gaza mutanen Filistin su koma gidajensu bayan sun dawo kuma an yi wannan alkawarin kawai sai ya dago wata fitina cewa dole kuma su bar kasar su zama yan wata kasa ma ba ma su je su dawo ba kasar ta zama ba ta su ba kwata kwata kaga kenan alkawarin da aka yi wancan na cewar an dakatar da ainihin fitina to ya zo ya karya an rawato hadisi daga Auf dan Malik yake cewa na je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka je yakin Tabuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam na same shi a cikin wata ‘yar bukka wacce aka masa ta fata, bukka ce aka yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallama ta fata a ainihin can ta buk. Auf yake cewa da na je sai mazan Allah ce da ni, O'ud sittan, ya Auf ga waɗansu al'amura guda shida irga su, rika lissafa su zar ɗagaya maka ka irga su, in ji annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa waɗannan al'amura za su faru guda shida kafin a tashi alƙiyama, idan kuma ka gansu lalle alƙiyama ta kusa na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da shi mauti na farko mutuwata idan ka gana mutu to alkiyama ta ƙara kusantowa wannan kuma dole zai faru kafin a tashi alkiyama gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar wannan duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ainihin auf ya ce na biyu sa'an nan buɗe baitul maqdis wanda wannan ya faru lokacin sai na umar tun lokacin ya zamto wato guri ne na ainihin wato musulmai dama can guri ne na ainihin wato annabawan Allah na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma mutanun sa'annan za a samu annoba manya-manyan annoba malamai suke cewa wannan annobar kuwa ita ce ɗa'unu amwas wacce a rana a kwanaki uku kawai mutum dubu saba'in suka mutu a ainihin ƙasar iraq annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan annoba za ta kama mutane tana kisa kamar ainihin cutar dabobi kaga nan da na mutane suna ta mutuwa sa'an nan abu na hudu sun ma istifadatul mal sa'an nan sai yawan dukiya mutane za su yi kuɗi dukiya za ta yawaita a hannun mutane idan kaga wannan to lalle alkiyama ta kusa yana daga cikin alamun tashin alkiyama wato yawan dukiya gashi kuwa a yanzu halin da muke ciki idan mutum ya ga ɗan baya baya kaɗan shekarunka kaɗan in ka duba baya sai ka ga lalle yanzu da bambancin gaske fiye da ainihin da wanda a da za ka ga duk gida kusan duk dangi ma sai ka ga ba za a sami miliyan ɗaya ba amma yanzu sai ka ga a irin wannan dangin da ba su da miliyan ɗayan yanzu akwai kusan mutum kaza wanda sun mallaki miliyoyi kuma masu yawa to duka wannan al'amura ne wato alamomi ne wanda suke gwada cewar alkiyama fa ta kusa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa thumma fitnatun la yabqa baytun min al-arab illa dakhalatu sa'annan za a samu wata fitina babu wani gida daga cikin gidajen larabawa face wannan fitina ta shiga ciki a yanzu Sheikh Salihul Usaimin na Saudiya yake cewa shi abin da yake gani dangane da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a samu fitinar da ba wani gida daga cikin gidajen larabawa face fitina ta shiga ya ce shi a tsammaninsa shi ne harkar wayar zamani da harkar intanet ya ce shi a tsammaninsa wannan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ainihin fitina domin babu wani gida daga cikin gidajen larabawa face ta shiga kuma ko ka so ko ka ki sai wani abu ya shiga ciki ko ka gani ko ka ji wanda yake ko ka karanta na ainihin wata fitina sai manzan Allah ce sun mahudnatun sa'an nan za a zo a samu sulhu za a yi sulhu bainakun wa baini banil asfar tsakankaninku da banil asfar wato rum rumawa kuma a yanzu su ne mutanen italiya da kuma wani yanki na ƙasar amerika waɗannan su ne rumawa manzan Allah ce za a sami wato sulhu tsakaninku dangane da wata fitina da za ta kulli tsakaninku sai a yi sulhu fayagduruna sai su zo su karya alƙawarin ku kuna ganin cewar kun yi alkawari da su an daina fitina manzala ya ce amma kawai rana ɗaya sai su zo su karye wannan fayatuna kum tahta 80 gaya sai su zo muku karkashin runduna 80 za su kullo rundunoni har guda 80 har yaki zai balle tsakanin ku kenan su zo cikin runduna guda 80 kowace runduna kuma za a samu soja biyu wanda zai zo ya musu yaki ya ku bayin Allah wannan fa shine sha'anin wato ainihin kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa lallai idan aka yi sulhu da su za su zo su karya ya ku yan uwa musulmai lallai su fa kafirai abokan gabarku ne ba sa san ku kuma su kafirai fa suna kin ku ne ko yaya suka wato sake muku fuska ko yaya suka baku wato komai tarin duke da suke baku lalle a cikin zukatansu akwai ainihin kyamata da kuma kiyayya gare ku ko yaya suka ba ku ainihin kyaututtuka ko suka ba ku gudumawa ko suka da'ama ko suka ƙara muku ƙarfi na ainihin ɓangaren ilimi ko na ɓangaren lafiya to lallai fa akwai hadafi akwai wata manufa tasu dangane da wannan aikin da suke yi kamar yadda Allahu tabaraka wata'ala ya ku bayin Allah ya faɗakar da ku cewa ku falura kamar yadda Allahu tabaraka wata'ala ya faɗa cikin wata aya ke cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku ba sai sun sauke ku daga kan addininku sai sun tabbatar kun bar karantarwar addininku na musulunci in dai sun samu dama in dai ba ku bar karantarwar addininku ba kuwa to ba zai yi musu daina yaƙar ku ba har a naɗa ƙasa wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan Allahu tabaraka wa ta'ala kuwa shine wanda ya halicce mu shine wanda ya halicce su shi ya bamu labarin halayyarsu to tunda wanda ya halicce su ne ya ce ga halinsu to kai baka isa ka ce ai ba halinsu bane ko ai akwai nagari a cikinsu akwai kaza a ciki wanda ya halice su ne ko da ɗan adam idan ya ƙera abin hawa ko babur ko wata na'ura sai ka ga ya yi wato ainihin manual ya ce ga abin da halayyar wannan abin in ka ga kaza ya faru to kaza ne in ka ga kaza ya faru to kaza ne wannan faɗan adam kenan to kuma ballantana Allahu tabaraka wa ta'ala wanda shi ya halice su ya ce wannan ita ce halayyarsu kamar yanda wato ainihin shugaban ƙasar amerika yake cewa bayanai suka gabata a ainihin kafafen yada labarai cewa ainihin ƙasar ƙasar misira da kuma ƙasar urdun suna karɓar kuɗaɗe duk shekara mai nauyin gaske akwai kuɗaɗen da ainihin amerika take basu da sunan taimako da sunan gudunmawa don ɓangaren haɓaka waɗansu ɓangarori da ainihin wato ci gaba na ainihin ƙasashensu cewa duk shekara ƙasar urdun tana karɓar biliyan ɗaya dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu daga hannun amerika duk shekara ita kuma masar tana karɓar dala biliyan ɗaya da ainihin miliyan 300 kowace shekara abinda suke karɓa kenan na ainihin gudumawa sai shi shugaban ƙasar yake cewa ga abinda su suke taimaka musu ba tare da cewa dai yana kallon yawan wannan abin ba kamar da yake faɗa ba wai ina kallon yawan kuɗin da muke basu ba amma dai ga kuɗin da muke basu ma'ana kuma ga abin da muke so su yi kuma suna cewa ba za su yi ba domin shi Abdul Fattah Sisi na Sudan a na ainihin Masar ya ce ko da za a yi yaƙi shi fa a shirye yake yake cewa ma shi ya ma fara ainihin tattalar sojoji yana sakawa ana ta yaɗawa ma a kafafen yaɗa labarai hotuna da sauran bidiyo na ainihin wato tanadin da yake yi domin ya gano cewar wannan fitinar matukar dai amerika ta doge a kai lalle za a yi yaƙi mummunan yaƙin da la'alla bai gabata a wato a baya ba ya ku bayin allah wannan yana daga cikin fitintunu mafiya girma yana daga cikin wato abin da ya zama dole kowa ya ji duk wani musulmi ya ji cewar ya tsani wannan abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duka wanda ya ga mummunan wani abu daga cikin ku to ya kawar da wannan abin falyughayyirhu bi yadihi ya kawar da wannan abin da hannunsa idan kuma ba zai iya da hannu ba ya kawar da bakinsa in ba zai iya ba ya ki abin a cikin zuciyarsa malamai ko suke cewa idan ka ga mummunan abu ka ki a cikin wato ka hana shi da da hannunka wannan sai ainihin gwamnati sai wanda suke da iko sai wanda suke da ainihin karfi kamar ainihin wato su shugabannin kasashe kenan su suke da damar su je a ainihin wato yaƙi cewa kuma ko mutum ya kawar da abin da bakinsa malamai suke cewa wannan kuma aikin malamai kenan mutum ya faɗa ya sanar da mutane shi ma yayi nasa cewa ko mutum ya ƙi abin a cikin zuciyarsa wannan kuma aikin kowanne ɗaya daga cikin musulmai ne ko da ba za ka iya ka je ka yi yaƙi da hannunka ba ko ka sa a je a yi kaza ko ka faɗa da baki ba to dole a zuciyarka ka ji cewar wannan abin da ake ƙoƙarin korar 'yan uwanka musulmai daga ainihin gidajensu daga ainihin ƙasarsu ta gado cewa zalunci ne zalunci ne kamar yadda ainihin shugaban ƙasar masar ya yi ta nanatawa shi abdul fattah sisi yake cewa lalle wannan al'amarin zalunci ne zalunci ne kuma ba za mu yadda da wannan zaluncin ba yana kuma bayyanawa a wato gaban ainihin 'yan jaridu na duniya suna yadawa ko ina ce ko ina ma a fada baya shakkar kowa domin akan addinin Allah yake domin akan gaskiya yake matukar dai wato za a zalunci musulmi dole ne yana daga cikin haƙƙinsa a kanka kai musulmi ka ji cewar ka kyamaci wannan zaluntar dan uwanka musulmi din musulmi din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi musulmi da dan uwansa musulmi kamar wato jiki ɗaya ne ta yanda idan gaba ɗaya batta da lafiya sai ya zamto wannan dukkanin jikin sai ya zamto ya samu sahara wato baya bacci dukkanin jikin saboda ciwon yatsa ne ko ciwon hannu ko ciwon ido sai ka ji mutum ya ce bai yi bacci ba yau to haka fa ake tsammanin kowanne musulmi ya zama idan aka taba wani bangare ba tare da duban a ina wancan din yake ba a wacce ƙasa yake ba yaya tsakanin nisan ƙasa ta da tasu babu wannan mutukar dai musulmi ne dole ne kai musulmi mutukar kai musulmin na gaske ne ka ji zafi ka ji ciwon wato abin da aka yi wa dan uwanka musulmi wannan kuma yana daga cikin wato mafi girman zalunci kasar wato Filistin kasar Isra'il kasar Isra'il kaga tana tsakiyar kasashen musulmai domin ga Filistin din ga Urdun wato jordan kenan ga masar ga kuma sauran kasashen da suke dab da ita amma sai ya ce wai musulman zai ɗauke a kan me ya ce to wuri a ɗauke su waɗannan tun da ba sa tsakiyar mai ‘yan uwansu ai a hankalce ya kamata shi ne adalci ai a ce ga wani wanda yake tsakanin waɗanda suke ba jinsinsa ba waɗanda suke ba irinsa ba wanda suke ba ‘yan uwansa ba sai a ce mai bari a ɗauke shi a dawo da shi zuwa ga mai zuwa ga ‘yan uwansa da sai ya ɗauke su isra'il sai ya kai su zuwa ga ainihin kasashen turawa wato waɗanda suke ba musulmi ba 'yan uwansu amma ba a ce bari a ɗauke musulmi ku ku tashi ku shiga bakuntaka kuma ba wai ku je ku dawo ba shikenan an canza muku ƙasa ku kun zamba 'yan nan ba kwata-kwata to wannan yana daga cikin mafiya girman zalunci kuma yana daga cikin wato halayya ta ainihin waɗanda suke arna waɗanda suke wato ainihin wato kafirai waɗannan kuɗaɗe da suke karɓa kaga kenan su turawan suna hangen tunda suna ba da irin waɗannan kuɗaɗe fa to lalle dole ne a musu biyayya dole in suka kawo wata doka dole a yadda to saboda haka ko da yaushe wato shi wanda yake arne kafiri idan kaga ya kawo maka wani abu ya baka wani abu to akwai abin da yayi targeting gaba akwai wata manufa gaba ko da wani abu in ya taso to yana da bakin magana yana da bakin cewa domin yanzu gashi ai mutane ba su san cewar ana biya wannan kasar wannan kuɗin ba amma gashi yanzu sai gashi abin ya bayyana da bakin su yake magana cewar duk da ke cewa duk shekara muna ba su kaza su waɗancan suna karɓar kaza a matsayin tallafi a matsayin taimako ya ku bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku wannan addini wanda yake kyakkyawa mai sauki ya kuma ba ku wato ainihin wannan shari'a wacce take kyakkyawa wacce take mai saukin gaske ku yi riko da wannan addini ya ku bayan Allah ku yi riko da addinin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halice ku kuma shine wanda yake azurta ku ku sani cewa gobe alkiyama gare shi za a mai da ku kuma shi zai maku hisabi lalle yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi shine wato abin da ya shafe shi mummuna ka ji ba daɗi abu kyakkyawa ya same shi ka ji daɗin wannan alkhairin da ya same shi ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala mu rike addininmu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka mu da wannan addini Allahu tabaraka wa ta'ala ya mana baiwa ya mana kyauta da wannan addini ba tare da cewar mun roƙe shi ba domin mu ya daga cikin mafiya falalar falala shine ba daga hannu kai kace ya Allah ka maida ni musulmi ba kawai ka tashi ka tsinci kanka kai musulmi ne to wannan mafi girman falala kenan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da mu muna musulmai ya karɓi rayuwar mu muna ainihin musulmai ya kuma tashe mu a ainihin zugar mu manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah tabaraka wa ta'ala ka rusa shirka da ainihin mushrikai ya ubangiji ka rusa ainihin makiya addini ya ubangiji ka taimaki bayinka wanda suke masu addini wanda suke masu tauhidi ya ku bayin Allah ku yi salati ga bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka a cikin littafinsa inda yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka ƙara wa garin nan zaman lafiya da kuma albarka ya ubangiji wannan ƙasa ka ƙara mata albarka da zaman lafiya ya ubangiji waɗannan kafirai da suka sako al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ya Allah ta'ala ka mana maganin su ya ubangiji waɗannan arna da suka sako wato garin annabawanka gaba ya ubangiji ka rusa su ya Allah ta'ala ka mana maganin su ya ubangiji ka ɗaukaka musulmai a duk inda suke da kuma addinin musulunci ya ubangiji ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe ka mana albarka kai wa zuriyar albarka akwai sanarwa da aka ce a sanar da yan